Allah rahman rahim alhamdulillah sai muna maka barka da zuwa yan uwa wanda suka halitta na karatu da wuri gashi lokaci ya yi fatiha ma salatul fatih أخذ ما يخلصهم إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقرب نذيرا إلى آله لازم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai sanarwa Allah ya sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar Maulan Mushawu Salahuddin yau 22 ga watan Yuni miladiya 2008 wanda ya daidai da 19 ga watan Jimada Sani hijira 1429 domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin Malam Shehu Mansur duk wanda yake da tambaya a duk inda yake yana iya tuntuɓar malam شيخ إبراهيم وصدت برب جاد لي باللطائف وبالمصطفى المختار عين المعارف to wannan عين المعارف a nan ne muka ce jawharatul kamali ta shigo yan uwa muna cika alkawarin da muka ɗauka ne kuma da abin da muka faɗi kar ya zama mun saba mun faɗi cewa littafin shi ibrahim ɗaya in mutum ya san shi zai iya karanta littafi arba'in wanda ba a koya mai ba wannan an tara mala'iku da aljanu da mutane za mu faɗi wannan ba na shakka to sannan yan uwa muna nan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato wanda ya fasa duhun rashi ya tabbatar da hasken akwai shine farkon wanda ya gangaro daga Allah tabaraka wa ta'ala babu wasu da ba dalili manzo Allah shine samuwar da ta kwararo a bisa daidai kun mukawwanat shine ma'anan innahu labazartu hazal kauni in za ka shuka dole sai ka sa iri sannan shukar za ta tsiro to annabi shine irin da Allah ya zubo kauni suka tsiro bayyana annabi ita ta tabbatar ta bayyanar da alƙalamul ala sannan kursi sannan al'arshi sannan duk abin da ya gudana cikin halitta sallallahu alaihi wasallam shine yake faɗi ana min Allah wal mu'minuna minni ni daga Allah nake dukkan mu'minai kuma daga ni suke shine shi Ibrahim yace huwal abdu haqqan wala ana mu'abidu annabi shine bawan Allah na gaske dukkan halitta bayan annabi ne to saboda haka ya zo cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ya ce awwalu ma khalaqallahu ruha nabika ya jabir farkon abin da Allah ya fara halitta ruhin annabinka ne ya jabiru abin da annabi gaya masa kenan sannan Allah tabaraka ta'ala ya faɗi fa ya sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi san wannan ya san ma'anan fa'iza sawaituhu wa nafaktu fihi min ruhi faƙa'ulahu sajidin shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu allah saka masa da alkhairi shi ne wanda yake da mabuɗin halar ihsani kuma duk mutumin da ya ma aiki yana so ya ga ka karɓi aikin hannu biyu da yawa maganar da muke yan uwa Allahu alam rashin damuwa da abin da shehu ya zo da shi ne ake gani kamar muna faɗin wani abu daban ba ko ko kuwa wata manufa ce Allahu alam mun batta ga Allah amma dai waɗannan abubuwa ne wanda yake tabbatattu cikin littattafan shehu Ibrahim bai za sawaituhu wa lafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidin na bakku da aiki to sannan daga wannan sirri mai girma ne ban mamaki maulan mushau tijjar radiyallahu anhu yake cewa Allahumma salli wa sallim ala ainin rahmatin rabbaniyyati saboda wannan abin da na faɗi din nan Allahumma salli wa sallim ala ainin rahmatin rabbaniyyati Allah na roke ka bi jami'i asma'ikal husna kullu ma alimtu min ma lam alam
na roƙe ka da sunanka baki daya wanda na sani da wanda ban sani ba salli ka kwararo dukkan idan mai da asirai da hasake wanda suke cikin halaran nasu to a cikin nafsun annabi ka kwararo dukkan ilimai da hasake da ilimai tirai wanda suke cikin halaran malakutun ka cikin ainihin kalbin annabi muhammadu ka kwararo dukkan ilimai da asirai da hasake waɗanda suke cikin jabarutun ka cikin ainihin hankalin annabi muhammadu ka kwararo dukkan ilimai da hasake da asirai wanda suke cikin lahutunka a cikin ruhin annabi muhammad ka kwararo dukkan ilimai da asirai da hasake wanda suke cikin hahutu cikin asirin annabi muhammad shine salli wa sallim ka amintar da shi daga barin rushewa ko tsagewa ko narkewa ta lokaci ka zuba abin da tun bakan da dauka to karfafa shi da zuba da dauka menene dalilin da ya sa ta wato abanya a ce an rura mata wahayi ba hajjiya buluya beri dalili halitta mafi an kage ne da tafarar rahmaniya rahmaniya da kuka halitta sauran idan da rahama zuwa ga rahmaniya alwar ku Allah ya ce ta taba abu kuma da nafsin rahmata wani ma sun kawo an ina ban amma ba ba wai ba ka je ka rata siri ko ka ji wai za ka gane wannan ba manufa ta ta je kai zikiri abin da nake nufi kenan كتب ربكم على نفسه رحمة أي رحمة الربانية من أر نفسه فقد عرف ربه كتب ربكم على نفسه رحمة نابا ما صورا بيان me dalili domin ko babu rabbu sai yana da marbubi dukkan rabbu a marbubi in an ce mai rento akwai wanda yake reno din babu yanda za ce ga mai reno kuma babu abin da ke reno ya zama wasa ke to sai zama wato ana danganta ita wannan martaba lazima tsakanin Allah da bai ita ce rahmaniya Allah tabaraka ta'ala ya girmama da abin da baya tare da shi isa da shi ko kuma abin da yake manna da shi ya rabu da shi to daga nan abin da ya saura sai caccanzawa da juyawa na tajalli ya to waɗanda muke su haƙƙo wani lokaci kuma ne mutum baya da halku to a nan ne wani bawan Allah ya ta mana illa antum qartum antum ma fil wujudi siwakum أظهرتم أو سرم هو صورة لجمالكم معناه هذا أنتم كان الوجود لكونكم وكونه قد كنتم to in baka gane wannan ba lura da wannan hadisin da zan kawo wani bara da bai Allah yace masa ayyuka kana rabbuna qabla an yakhluqa samawati wal ard aina ubangijin mu yake kamun ya halicci samai da sai bakwai sai manzo Allah ce ka ma'in ma fawqa wa wa wa ubangiji magana tambaya eh ran ya sai ko da sai cikin ran makan ta sai ka sai yana cikin ran makan da kun ta da da sama ta bai kan ta biye to man hala aji yace ala kun kan zama fi lam uwa fa aratu al uwa da da can ni wasu kashi sun ta ba sai so a sani to kan ziyatu mahiyya dan Allah bai ko da sauri kuna da ikon yana da nufi kuma yana da ikon wannan tun ne kuma mana ya san karka ta ai da lokacin Allah bai san zai kuma ba a'udhu billahi tun Allah da kuma ya san zai kuma yana da nufi kuma yana da ikon shi da zai shi ya bugu da bugu da can ba cikin tafsirin sa Allah bi maulik wace abin da faru alif bai gina alif dugo guda nukatul ili nukatul irada nukatul kuta san alifun nukatul ili sakisa nukatul irada kansa nukatul kira kudare ne aka abin da aka to sai shi ne wannan har kun kun fiye lam urafatu an uwa daga nan ne ainihin wato zati ya tanazzuli daga zulmatul amal bidai zuwa nurul najai Allah tabaraka wa ta'ala tanazzuli daga wannan asakko halaka to halaka da ana cikin kun kun fiye lam urafatu an sai Allah tabaraka wa ta'ala ku fakhalatu qalban yanzu da kan yake to a hadiya sagoran zati ba ba ba to a nan fa kana kana wahida nan wahidiyya to daga nan ayi dukkan su hori da sunaye su bayan amma ba bambanci mun a cikin wahidiyya shine mun dake kadudu a cikin wahidiyya shine basudu mun shine manu ba mu izu su kai ne su wahidiyya to sai kai tanazzuli za halar ulum nadi da wal zihati kan to anan ne aka wari in kai da ran barwa da hana da amma iya da ba da ɗaya ne shine kira annabi sallallahu alaihi wasallam na bawa a daji abu Allah sai ya roƙi Allah ya san annabi bawa nada wanda ya tsaye ba da rabu da wani gashin daji abu ka kiyaye shi da alfarmar zaka suna yana dan suna da sububuka shi dan da ya faɗi wannan yana dawowa sai ya da zakuna sanaba na mashi kuma da ka san shi ya koma riya ce sai shi wani yana ba wannan naka bane da zai ka kiyaye sallah ce shi ce to Allah ce ka an da albarkun sallah ce ai an sura ba ta ne ke wata ce eh na kai shi kenan na ka ba shi kudi ita ba shi ina ba shi kuma aikin da shi sai na ba dabbobi na mashi kuma sai rumu to sadaka sannan a ita rasuli zuwa a yin kara da suna isbobi saboda bawo mai haƙƙi haƙƙi shi kowane sunan mai haƙƙi yana da ma'anin shi mutukin da ma'anin shi mutukin da ma'anin shi mutukin da ma'anin shi kabi ma'anin shi ba su ma'anin shi su murzilu ko ba shi amma a cikin wahidiyya duk suna dai ne babu wani magana shi to anan shi ne anan yana ta'arraf da kihim ruhiyya ke ta'arraf kai sai nasar da su sai san rai kalkan kalkan ta ka fata dallatu kalkan in su fata jallatu man kawai shi ne irin wannan ne to dan sadaka ita wannan wani uluhiyya a nan ne ainihin mafarka fata arrabe ita addiyya ita da mana kawo Allah wa jama'a ba addiyya ita ran wa da zamani da barakatu Allahu rana wa ma ta izra mai barakatu Allah rana wata kuma ta ko al'ana alama alai kana uluhiyya da sau da da mai sai rububiya ba yawan shi ba ainihin ramatu ayya dalilin da ake danganta rabbu rabbaniya kowane suna ne na martaba wanda ke suna Allah baki da wanda duk da talaka bukatu zuwa ita kuma tsima saboda ne kamar yadda muka faɗa hadisi ne da rabaniya to haka ki danganta musu amma gari shi ne ake faɗi wa zukura baka fi nafsika wa zukura baka fi rabbu ala nafsi rabbu wa zukura baka fi wannan ma yana da yiwuwar yin aje tafiya wa zukura baka fi nafsika ka tuna ubangijin ka cikin samuwar ka wani lokaci mu ajal awaki wa an fusi hatta bayyana lahu annahu alhaqu shi an tabi'ahu wanda la tabani shi tabi'ahu da ni kan shi shi shi an lafa ara ma aita tarani ai kulli rabbi shi ne ma'ana laqad ja'a rasulun min anfusikum azizun alima marisu alaikum bil mu'minina raufur rahim to an zaka ga rahama kabi shi akwai rahama ijab rahama ibadin to rana wata ce ta mutu ibadiyya a biyu akwai madul hisi akwai madawi madadi na zahiri kuma madadi na baji madadi na zahiri shi wanda dukkan halitta Allah kan shaka cikin su ma'ana warati wasu ta kushe amma ta tafi kowa ne abu sannan kenan amma rahmatul manan ya rahmatul awwal mali shi ma'anan wato bakara da mu'mini na rahima bakara ne yake ciki to saka shi da rafi yake ganga da an wannan wato wato insha Allah musallir ba ayyur rahmati Allah kai sarati kai alin shi bisa hakikan rama bisa zatin rama كان شيء أصل رحمانية الثالث أن الذي من يتقول بسولية أنه شيء أصير رحمانية من كان قالم رأي عالم رأي أوالي نصب أوالي من كذا صلى الله عليه وسلم شيء كي قد ذكر على شيء باب وبعد ما أمر على بتاعنا من مدو كوايش وصلى الله عليه وسلم وما أرسلنا إلا رحمة للعالم إلا مترفية وما أنك وسيد الرحمة بك كان كذا على أن السمد الأرضاء المرأي كل رحمة شروعات الدين على خيري أمركوكي دكا ما دي لفنات بكمات da kamar ubangiji ta baka shi ne kullu bakari Allah ya dage ba ita ma salar rahman aw yusu ya sa al'au da zilu fi rabbil al awki kullu ma kasar shulu illa da mustafa abdu nabiyyu daruhu musal wa tabiha allaha ya anha kullu man hilu faluz bi kullu ma tarki ayyul ma lam atlu wa amala rajada wa umar du'u wal nawki wa la bi azmatu sharat azfar akawilu ya akram al ala bi wa khairu yusalu ayyul kan tarashtu ba'dahu bi khairwa برغم عن هؤلاء الجلد الذي اشكي فان توقفت لا افعل wanda yake da wannan barkan yake kan ranar halin hijaz yanzu ne ana minta 70 hadith wa sarari in ranasta alladhi af'al wa lan tara alladhi fa ma shaka qara ahmin anta babu la imrin adam da la yadkul Allah ta mana fara zaru rabi na qad shamalu mutum ma ba dinna wa qalhu nabi ran dan wa ala an adarat sadadu amluha mahlu wannan addu'a ta ta ce shi ne do mutane mun yawa in ka so ka dutsen ta ta dace kuma ka fara rubuta karanta wallahi ka kan gara zuwa to wallahi ba zai da ta ka karfin ka da ka rasu mai shi ne ma'anar in ka shafi mai duhu ka kulle samu kwana da kana yi duk an su a gaban ka za ka tsabe ana kai abin da yake na salar rahman ana ta kula da rahmanu din aiko manzo amsa ko ko duro wani abu da an da ba zuwa kuta sa ina na kuta cikin ayin mulki an wuce wato ko ka an ma mutu alamin mulki shi ake tara ku har an ba mutu din ayi wato har ma lata alamin mulki din alamin nasu take dukkan ram ala da tabar da da ko a ko a ba ko cikin nan sun malku ne kullu ya tsawo ne a cikin irin wanda ake wani ba ko cikin wujudu ba tura إلا ورع المصطفى عبد نبيه مطوس واصلة وأصل لها لها كل من يكن فاتناها ذلك الله المصطفى ذاب العبد وهل الإسم أن أعزك من لحن ما كان مسمي نبيه شيئا من الله قوم ذاب هل الطلاع ورسول أبو زبو ورسول فاسدة شيء آل فيها سرعة شنو دليل نزام مكشي إن مكشي يعني أنك تود أولي كي نمسل وحلا با وحلا بيا دقا وزن يتشكي رسول أنك قال لهم سيئا واتي سيئ يسا شيئا تبقى لباني أحلت الله ذلك na da zai kai to abin da shi aka sirga kana ta bugi kana neman shi shi nan kan tsuguna ba ka dauka to shi ne shi sallallahu alaihi wasallam wannan rama wasu na kai magana wasu da shi ma asalin rama dan shi ne rama ta bane hakikanin zatin ramar uwai dan su ne rama ai sai ai jin kai ai lafiya ai wadaka ai wani ai ilmi ai tara ai jaja to nuna mun da sai ka nuna Allah duka ina ce da ta rama ne ne wani saboda da duk a cikin zaki suke ni ma'ala dauka daraja ta sai jin kai kyauta sanyi hali lafiya duk cikin rarrafi to shi an ka gane shi ba saba shi ne sai ya lamar kullu duk wanda yake da sanin ba da duk wanda yake da sanin wannan ba sun da to sai daga shi ma'anan ayyuka rabaniya a rabaniya din nan dai da wato dangane ne da ubangiji da tara wani shi mallaki ne dukkan lamar da fitar da hukuncin da zata da abin da ya ga dama shi abin da ba shi ba Allah ta fara gidan zakka Allah aka dinga zuwa ga wannan wato halara kabila saboda kamar da cewa wa jura baki da ake su ne ga su wani ake dana drama ba da drama zuwa ga sasiya a mahiyya ko zuwa a jago da kuma uluhiyya Allah tabaraka ta'ala shi sai wa kurra baka da kuma sura sai rabbani sai mun fuka rabbani kada ta yi to dai ce ko da bayan suka suka ce annabi a wani mun an fusin a rubuta karatun ba wa kurra rabbani sa sai tabaraka ta'ala shi annabi ala bil mu'minin fusin yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum rabbina laqad ja'akum rasulun min anfusikum alladhi yu'minu mu'minin min anfusihim alladhi alladhi ja'ala lahu mu'minun an kuntum yu'minu rasul da Allah in kuntum tu'minuna fa bihi wannan duk Allah hada su to dan mutum ya lura da mai yake ya fanci maka dosa zai cewa ayyul rahmaniya shine ko Allah abu wani ma amkida yake shiga cikin barin alhawasu da ayyul rahmaniya babu shi kuma barin bayan da Allah ya fara illa babu wani ko shi kuma da Allah kuma ma'aikata suke la yi kuma zartun la ilaha ismu rasulullah babu wanda yake shiga da sai a jikin akwai stankin mai Allah dan kuma tan na to sannan in ka zo mai ko zaka in ba wannan sabi kuma ba ka ciki in aka yi su kudisi a farko da kariya ba ta ce wa idza majara li nu'minu kullu rikin waqtahu mudbari fatu ma ta ku ni da yiki injala Allah ya tsara tsaye da girma da baya ta da hanta ta katun daga malakuwa arwahu zuwa da zuwa malakuwa da duwa su ka za su ba ta hanyar ka ba ban furko har sun zo sun tabbata ba zan fure kuma kare har sun zo kofar wal in kun dubu na lafiya ya su ungura su in suna ni su ma ba su zo wanda ya kayasa ne wanda irin saka kan sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ma'anar ayyuka ta ne ne wal yaqutati wal yaqutati ma'anar yaqutati amma su kuri yadda ke ta ku dama wannan istilahi ne ma'anar yaqutati wato ya ce ita yaqutati lamra dan yaqutati shi ne zai da nufin kuliya saboda saboda an haske da duhu a shi daya wannan shi ya haɗa haske da duhu yana da hasken Allah sannan da hasken mutunta ku da hanku cikin lalin Muhammad haku tsarki halku da duhu shi yasa ni ba wato shi hudu Allah idan Allah sai dubi zai bai in yana son Allah sai dubi wannan mu sallallahu alaihi wasallam to shi ma'anan wannan tunda wato ta'alfiki da shi wannan waliyar sallallahu alaihi wasallam lawan ba kuka rigila ba ka roka wani allura da rubutu da tawada to shi ne cewa wanda ake fara cewa min ilahi iyo ya jalbi na shadi haji shine da kura ina Allah na hakika abun bayarwa din maganar halitta to ba shi wal addu'a da a cikin sa shi ne hadratin Allah wa ta'ala cikin batin Allah wa ta'ala domin ko ki da kake samu sai ka ba ki kadali ne da takatimi Allah rabbi ya wa fadi mutum ne katimi la ilaha illa ashhadu inda rabbi mustaqbil waliyauti in kai jari yana da sunan annabi manzo Allah nan ma ana kiran wannan al-murqa ke da kusaci da fiye ruda wannan abu da ya kuce shi da gere ina da kwanciya ne wani mai kuka ne wani kyale kake yayin da tana shiga to yana ɗauke da kursa ana maganar wannan ne shi mai malamin wata duk shaji turka wata shi wata dinan da na fita ta fi ruwa ina iya rikici na kursiya laili tsawaira wasiyati makwabana karul auyayi mai rawa zuwa fadu da kam ni ya bisni bacci a lokacin da aka rabu kuma shi wani ya kutar da kaji an ce ya kutar din nan shaji tura a sura da daga zai zuwa duk mai wannan sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi shi nafsu iya duk wannan ya kutar din nan ne dalilin sa ake kiran mai mara kotu ta hanyar samuwar aron ba shi ne ainihin an samuwar aron gida ainihin sa ba fara aron aron lokacin da Allah ta layi ya karantar da aron sai ya rubuta kuta wanda yake babu wani zai kiyasin kadar nan ya kotu ko kujersa sai Allah ta layi ya ci ya fito da aka halitta a tsakiyar yakutu ne to shi kenan sai zama kamar kwai ainihin farin shi ne yakutu ne ainihin yalan shi ne jauharin zinariyar kenan to lokacin da allah tabaraka ta'ala idin da shayar da wannan zinariya madadi ina shayar da ita haske haske haske haske sai ya zama tana tsagewa tana tsagewa tana tsagewa tana tsagewa sai da allah tabaraka ta'ala yana shayar da ita shayarwa bayan shayarwa sai da shayar da ita shayarwa bakwai da Allah tabaraka ta'ala ta yi shahid da ita sai ta narki sai ta kwanta a karkashin yakutu ne sai ta koma ruwa sai Allah tabaraka ta'ala ya ce waje Allah min alma'i kullu shay'in hayy komai daga nan muka yi shi daga annabi kenan to farkon abin da Allah tabaraka ta'ala ya fara halitta bayan nan shine alƙalami sannan sai Allah tabaraka ta'ala sai halicci hijabai guda 70 sai halicci mala'ikun da suke dauke da hijaban sai Allah halicci lauhul mafuzu sai Allah halicci ɗabi'atul kulliya wacce tura suke ce mata neca wajen suke cewa komai neca ne to shi ma kaji ma ashe daga annabi ma aka yi neca ne ita ake kira ɗabi'atul kulliya sannan aka halicci shakalul kulli aka halicci hayunan kulli aka halicci kadamu sidikin aka halicci kadamul jabbari kadamu sidikin daga nan abincin aljanna yake zuwa kadamul jabbari daga nan abincin yan wuta yake zuwa shi ne ainihin agogon farko don lokacin ba a halitta kursi ba babu kadamar sidikin babu kadamar jabbari to babu lokaci shi yasa Allah ba a ce ba a dangana wa Allah suna kamun wannan lokaci ko sifa ko aiki ba a cewa a wannan zamani ko a wannan lokaci sai dai a ce a wannan hali shi za ka ji kake gani idan majzubai suka tumbaza ka ji an ce arbabul ahwal ma'abota hali to kadar sidikin abincin aljanna ke sakkowa daga nan kadar jabbari abincin yan wuta ke zuwa daga nan daga nan Allah halicci al'arshi al'arshin nan da ake kiran shi mazharul azamati wa makanatu tajalli wa khususiyati zati kursiyu shi ake kira mazharul iktidarul ilahi da aka halicci kursi sai Allah tabaraka taala sai i bayyana da ainihin kadarta kadarci duk abin da zai kadara daga nan daga halittar kursi aka yi shi ana kiran shi mahallin nufuzul amr wan nahyi bagiran zartar da umarni da hani wa mahallul ijadu wal idami dukkan abin da ka san an halitta daga kursi ake yin shi daga karkashin kursi dukkan halitta suke sakowa duk abin da Allah ya halitta daga kasan kursi yake yake yake sakowa shi ake kira manshu'ut tafsir wal ibhami wa mahallul fasl al qada'i to daga nan Allah ya halicci wani mala'ika babba ana ce da shi ar-ruhu daga nan Allah ya halicci rayuka arwahu sannan Allah ya halicci mala'iku manya guda hudu ana kiransu al-alina waɗanda ran da Allah ya ce mala'iku su annabi Adam sujada su Allah ya ce karsi saboda akwai wani asiri na annabi Muhammad da suke dauke da shi suna hidimta masa wannan asirin an keɓance da su aka ce su karsi to da shaidan yake sai ce a atta kamar ta am kuntu min al'alina shin kai girman kai da ko kana cikin waɗancan al'alina din ne ba kamar yadda kake jiya to kai girman kai masu tafsiri wai kai girman kai wai kai mana girman kai kana ka ki kai ne ko ko kana cikin al'ali waɗannan mala'ikun guda hudu to daga nan al'alina sai aka halici mu dan yaqulu bin nuri mala'ika jibrilu isra'ilu mala'ika jibrilu isra'ilu azra'ilu mika'ilu to daga nan sai aka halici khayal yanayin halitta ba a yi su ba sai aka halici yanayin su wannan ilimin yana da zurfi kwarai ba ka ba ka ba aika ba amma kuma an yi yanayinka da yanayin 'ya'yanka da yanayin matanka da yanayin gonarka da yanayin kasuwarka da cinikinka da komai duk an ƙara shi amma kuma ba shi a haka amma ga yanayin shi komai an yi to daga nan sai aka halicci sura annabi Muhammad kaso na biyu sallallahu alaihi wasallam to da aka halicci surar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka taala da ya tashi halitta surar sai ya halicce daga sunaye uku ya halicce daga sunaye biyu albadihu alqadir sai Allah tabaraka taala ya dube shi shekaru miliyoyi kallo irin na soyayya shi ya halicci abin shi kuma ya burge kanshi da kanshi ifadatuka minka ilayka to halitta annabi ta burge Allah balle kai shi kai shi Allah bai annabi abin ya burge shi shekaru miliyoyi yana kallon shi laqad shagala al-hadi jamal ilahi fala zama hu wala zaman huduru haka shi Ibrahim ya ce to shi kenan Allah tabaraka wa ta'ala idin ga duban shi sai iga kawai babu wanda ya cancanta ya dauki amana an ba shi ba shi kenan sai Allah ya dora masa wasu sunaye guda biyu al-mannanul qahiru to da aka dora masa shi kenan sai aka yi mai tajalli da al-latifu al-gafiru al-latifu al-gafiru to shi kenan to daga nan sai Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum ar-rasul la wajadullah kaka karasa eh walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله to daga nan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan zati sai tsage biyu da ya tsage biyu sai Allah tabaraka ta'ala ce ma dalla da bawan da isan manufar ubangijin sai Allah halicci aljanna takwas daga bangaren dama na annabi sai halicci wuta guda bakwai daga bangaren hagu na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aljanna farko da ke kai wannan ba sai mun bayani shi ba mun yi ta bayani a shekaru na ji kusan biyu kenan har wani da magana ji ta ji wata aljanna ce mun faɗi cewa mai aljannan manzo Allah farko akwai aljannan farko akwai jannatul salam ita ake kira jannatul majazati ita ba wato sai da aiki ake shiga ko danya sai da aiki ita ce wacce Allah tabaraka ta'ala yake cewa ita ce Allah tabaraka ta'ala yake cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura summa sawfa yara summa yujzahu al-jazaa al-awfa to wannan ita ake kira jannatul majazati to daga nan sai aljanna ta biyu ana ce mata jannatul khuldi ana kiranta jannatul makasibi ita ce wato aljannar da tsabar uwar kuɗi ne waccan aljannar riba ne wannan kuma aljannar uwar kuɗi ita ce wato aljannar da dole sai an same ka da wasu abubuwa wanda yake na kyawawan zato da raja'i da kuma wato manufofi na gari don idan aka samu mummunan zato ko mummunan manufa to za ka shiga cikin wata wuta da Allah ke faɗi wa zalikum zannukum allazi zalamtum bi rabbikum ardakum fa asbatum min al-kasirin wannan jannatul makasib waccan kuma jannatul kusrani a narul kusrani ana ce narul kasarati to sai aljanna ta uku ita ke kira jannatul ma'awa ko kuma jannatul mawahib to ita ce aljanna da ba a shiga da aiki ita ce annabi ke faɗi la yarkul ahadu jannata bi amalihi wannan aljanna ce to wannan aljanna ce wani babban wali radiyallahu ta'ala ne ya tsinka ya cikin da yake cewa ra'aytu riyalil jannati fi kulli ummatin fi kulli millatin aqwaman wa da'ibatin min kulli jinsin min ajnas bani adama a wannan aljannan babu irin jama'ar da babu kowane irin jama'a akwai anan wannan aljanna tana da ban mamaki in aka yi magana a kanta to gobe za ka ji wani rikici ya balle kwarai da gaske to sai sai sai wato sai wato haka yake dai shi haka yake to shikenan sai aljanna ta hudu ita ce ake kira jannatul na'im ana kiranta jannatul istiqaq aljannan wawaye da dolaye da yara da sakararru kwarai da gaske kwanaki can mun faɗi wato idan ana yin wani magana wani zai ɗauka kawai kawai shaci faɗaki aljanna ce wadda yake siyo yara kanana da mahaukata da dolaye da sakararru suke shiga ta san dalili saboda fitararsu bata canza ba yanayin abin da suka sani tun daga alastu bi rabbikum bai canza ba yana nan to su suke shiga cikin wannan to shi ne dalili ita waccan aljanna da kan ce in yi bayanin ta gobe rikici zai balle ita ce aljannar da shehu yake magana wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani duk wanda ya shiga cikin wannan abin da ya zana kar ka taba tunanin wai me kaza ne ko yaya kaza ko menene kaza kai ka san wannan Allah bai san wannan ba ruwan Allah da wannan zaton ma da kake kawai aljanna direct kawai ta ga aljanna wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani is annani khalifatu tijani radiyallahu anhu to sai aljanna ta biyar ita ake kira jannatul firdausi ana kiranta jannatul ma'arif to sai jannatul fadila aljanna ta shida kenan sai jannatul darajatul rafi'a sai jannatul maqamil mahmudi aljanna annabi muhammad kenan shi kare ne a ciki eh zan sake rubuta abin da na faɗi shekarun da suka wuce din nan wato ita wannan aljanna aljannan farko ta bi ta biyu girma ta biyu ta bi ta uku girma ta uku ta bi ta hudu girma ta hudu ta bi ta biyar girma ta biyar ta bi ta shida girma ta shida ta bi ta bakwai girma ta bakwai ta bi ta takwas girma aljanna da annabi Muhammad zai shiga ba ta kai girman ramin kafa allura fadin ta bai kai girman ramin kafa allura ba amma kuma bakin da ke cikin tsakiyar farin idan annabi Muhammad ya fi filin kiyama da wuta da aljanna girma to ai shi yasa ka ji malam bashir in za a karatu yake cewa duk wanda ya je wani bayani ya kira waya ya tambaya kar ka je ka tambayi wani ce kayanki ka za ka ake sai ka je wani ga wanda ya bayani ko sai a je wani wani ana tambaye shi me ya haɗa ka ga wanda ya bayani tambaye shi mana ka sha labari ka ji labarin da baka ji jiya ba ma to saboda haka haka al'amarin yake sallallahu alaihi wasallama to shi kenan bayan an yi wannan daga nan sai aka halici waɗansu irin tekuna guda uku tekun haske tekun duhu tekun kankara Allah tabaraka ta'ala ya halice su shi wannan tekun duhu babu wanda ya san abin da yake ciki in ba Allah tabaraka ta'ala to sannan daga nan Allah tabaraka ta'ala ya halici as-saqful marfu daga nan Allah tabaraka ta'ala ya halici taurari daga nan Allah halicci ƙasa da abin da yake cikinta na baramu ba ma'ajin al'ard sannan Allah halicci aljanu min marijin min nare sannan Allah tabaraka ta'ala halicci tsire-tsire ya halicci dabbobi ya halicci tsuntsaye ya halicci tekuna sannan Allah tabaraka ta'ala ya halicci abin da zai raya ruwa to daga nan ne sai Allah halicci annabi Adamu bayan sallar la'asar ranar juma'a ya sa masa rai to kasar da aka kwaba annabi Adamu sai ta rahu dan kadan sai aka halicci itaciyar dabino shi yasa babu halittar da take kusa da dan adam kamar bishiyar dabino shi yasa ita in ta sha ruwa ta sama ba sai an bata ta kasa ba in ta sha ruwa ta sama ya ishe ta ko ba a zuba mata a kasa ba to duk da haka sai wata ɗan ƙasa sai ta rage sai Allah ya halicci wata duniya ana kiranta arbul haqiqati yanda muke dinnan a yanzu a wannan duniyar muna can haka kowa akwai irin shi a can kowannen mu nan akwai irin shi a can saboda ka idan kai cuwa-cuwa aka je za ka yi karya sai a nuna maka kawai shi kenan to saboda haka shi ne ma'anan waliyakotati to almuta haƙiƙati ai almuta zai bi jami istifati wal asma'il ilahiyyati ma'anan waliyakotati din nan almuta haƙiƙati manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ainihin wanda isbantu da dukkan sufofi da sunaye na Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake dukkan halitta baki ɗaya sun tsayi ne akan wannan abin da yasa aka sumanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaqutu saboda dalili shine gara abin da mutane suke nema diamond kenan ai ba shi bane gara duwatsun da ake nema to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke cewa annabi mutum ne kamar kowa sai a ce ai duk dutse dutse ne amma kuma yaqutu ma dutse ne ko dutse ne kai ka san ba irin wancan bane to sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce masa wal yaqutul mutahaqqiqati an gani ho saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine gayar abin da ake nema a cikin halitta baki da mafi tsarki mafi daukaka mafi tsada abin da ya sa shi tijani subanta annabi da wannan saboda shine zai fi saurin sa mutane su gane saboda abin da suke nema to shine dalilin da yasa shi Ibrahim ke cewa Muhammadu Abdullahi gairu mushabbahin bihi basharun marra mazalika saffihi Imam al-Buziri radiyallahu ta'ala anhu ya ce Muhammadu basharun la kal bashar bal huwa kal yaqut bain al-hajar shine wal yaqut min mutajikat Muhammadu mutum ne amma ba mutum bane kamar yadda ka sani bal huwa kal yaqut bain al-hajar bal dai annabi kamar diamond ne a tsakanin duwatsu sallallahu alaihi wasallam to shine ma'anar wannan fa mablagul ilmi fi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim shi ne ce tazakkartu man huwa lil wara kullihim qutu wa hum hajarun wal mustafa al karim ya qutu shi ne ce an tunatar da ni wanda dukkan halitta Allah baki daya ya zama musu abinci tazakkartu man huwa lil wara kullihim qutu manzo Allah shine abincin halitta baki da wa hum hajarun dukkan halitta duwatsu ne wal mustafa al amma al mustafa sadauki ya qutu shi diamond ne sallallahu alaihi wasallam to saboda haka shine ma'anan wannan to alhaidati ma'anar alhaidati ai aljami'atul hafizatul hawiya manzo Allah shine itattaro dukkan sunaye da sifofi dukkan abin da kake ji na girma da karamci annabi ya taro shi bi markazi ayil mawdi'i wato bagire makakkara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wurin kafuwar dukkan asirin Allah tabaraka ta'ala sunayen Allah da sifofin Allah bi markazil fuhumi sallallahu alaihi wasallam dukkan abin da ka sani na fahimta ka san akwai ilmul ma'ani akwai ilmul fuhumi min al fuhumi wal ma'ani min al fuhumi din nan su yake kira wato ilmi ilmul mawhiba al ma'arif ar rabbaniyya ilmu dabi'ati ma'rifatul ilal wal adwiyati ilmul aql wa ma'rifatul hadd wal madlai ilmun nafs wal khawatir al arba'ati rabbani malaki nafsani shaydani ilmul awali wal maqamati علم الأسرار والزجر معرفة الأسماء الإلهية معرفة التجليات معرفة كتاب الحق إباده بلسان الشرعي da annabi yana sane da su shine min al-fuhumi ma'rifatu kamal al-wujud wa naqsihi ma'rifatu al-insan min jihati haqa'iqihi ma'rifatu al-kashf al-khayali to wal ma'ani ba shine ilmu shari'ati kamar ilmin nahwu tasrihi ma'ani arudi al-ishtiqaq wal lugha علم البيان علم الأدب قراءات الأشرة أصول الدين الأخبار والآثار أصول الفقه أسباب النزول قصص ناسخ والمنسوخ علم الفقه علم الحديث duk wanda ya tara waɗannan ilimai baki ɗaya da muka zana daga farko zuwa nan shi ake ce shehul islam shehul islam wanda ya tara su saboda haka irin waɗannan iliman daban irin waɗancan daban shi ne wannan idan bai san wancan ba kowa ya duba littattafan a kayan alillah sai ya nemi ya gyara haka wani bawan allah yi akwai wani tubabban nan zala da ya je ɗauko littafin maulan mishra abul fatiyar jallahu da ya ɗauko yana dubawa sai ya ga wasu salatai sai ya ce wai a ka'idan nahu wannan wurin ba haka ya kamata ya zama ba wani shi abul fatiyar zai ba gyara da ya san waridi rabbani ba Allah turo sako kai gyara ai waridi ne ba tafi ba tunani ba zuwa yayi sakon Allah ba mai gyara to bai san wannan ba shi ne misali abin da shi Ibrahim yake yi radiyallahu ta'ala anhu zaka ga shi Ibrahim idan zai fara magana wani lokaci zai basmala zai basmala ya fata sai ya salati in ya so in ya so zai basmala ya fara magana in ya so ba basmala sai yi salati ya fara magana in ya so ba basmala ba salatin sai ya hamdala ya fara magana in baka sani ba za ka ɗauka shehu yana tsoron karye magana ne saboda ammawa ƙarya ne duk wanda kan ya faɗi wannan billahi allazi la ilaha illa shi ibrahim babu kowa a gabansa da zai sa yi shakkan faɗin wata magana babu wannan mutum shin tunani wani bai suna ko wani yana kina kar in faɗi wani magana ya damu ƙarya ne babu wannan mutum a faɗin ƙasa kuma mafi yawa wasiƙun shi ibrahim radiyallahu da hudu wajensa gaba ɗaya ba za ka ga salatul fati ba menene dalili la yantiqu anil hawa zuwa magana take akwai wasiƙar da babu basmala ba hamdala ba salati da magana kawai aka fara za ka yi mai gyaran Allah ma ba haka yi ba cikin suratul tauba ka ce ba basmala ma to shi ne in wannan ne wanda bai san yin wannan manyan ruwa zai ce to ai gaga shi ma bai salatul fatihi ba eh kai ma karka yi kenan saboda haka yan uwa mu rike dariƙa da kyau kuma mu san shi Ibrahim da kyau shi Ibrahim ba wai malami bane ta gajan ta gajan irin wannan kar ka fassara shi da irin malaman da ka sani kwata kwata ya wuce tunaninka maganarsa ba ta kama da irin tasu ba hatta kulliyarsa ma ba irin tasu ba ce wallahi tallahi ka kalle shi da kyau gani ka ga waye ke irin nashi to in ko hakan yaya maganarsa za ta yi daidai da tasu saboda ka yan uwa mu dage mu kiyaye alfarmar waɗannan abubuwa da muka sani mu riƙe shehu da kyau ko mu riƙe kayansa da kyau ko mu riƙe dariƙar tijjaniya manzo Allah ya faɗi ahlul baiti kasabi na tunuhin manta annaka bi wahidin minhum naja kar ka ɗauka wai ai kowa ne ake nufi shikenan a duk shari'a za ka girmama su amma waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa ka riƙe su su ne waɗanda suke umarni da kyakkyawan aiki bayan sun yi suke hani ga barin mummunan aiki bayan sun bari ba wai a kai shikenan a ai wani wani sharu ne shikenan duk abin da yake yi ba ba haka annabi ke nufi a ka so shi ko ya yake kai mai hadiya amma waɗanda za ka bi iri su ne irin su shehu tijjani irin waɗanda suka yi aiki irin na shehu tijjani wannan ɗarikar ita ce ai jirgin sai da ka idan ana ruwan dubana ya kamata ka shiga jirgin annabi ne ko bai kamata ba to shikenan to shiga jirgin annabi nuhu in ana ruwan dubana ba dole bane in ma ka shiga in ma ka sha mamaki wallahi wallahi ba ka sha mamaki sai da ka in ka gida ma shiga in ka gida ma tsaya ka bata rai in kai ta karanta ina hanzar nahu saboda haka yan uwa mu gane wallahi tallahi mu rike dariƙar tijjaniya shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu rama ne a cikin al'ummar annabi muhammad kuma godiya ga Allah in Allah ya ma rahama ka karbe ta hannu biyu in baka karba ba baka gode ba in ko baka gode ba to za ka sha mamaki wala yarda li ibadihi kufuru in ma shukru in ma kufuru ko dai ka gode ko ka kafirci in ka yarda da wannan rama ka gode in ka ki yarda ka kafirci to saboda haka yan uwa a yi kokari a dage a ci gaba da waɗannan abubuwa da ake kuma a dage a dinga wazifa alamar batijja ne alamar zawiya duk batijjanin da ya yi ikirarin shi batijja ne amma ba a san inda yake wazifa ba karya yake ba batijja ne ba billahi lazi la ilaha illahu dole ne labudda a san zawiyarka a san misali akwai shehunnanmu da yayansu suke zuwa akwai shehunnai da yawa da suke zuwa ziyara ko ne kake idan sun zo ka bari ka je idan ana wazifa ka je in zikirin zuwa ake ka je duk har ɗariƙa da haila in ta taso ka je in dai ba girman ka ya kai ka riga ka yi aiki kuma Allah ya kawo nauyi ya zo girma ya shekaru sun ja to wannan daban amma kana muridi ka ce kai ka wadata ba za ka je ko ina ba failan ma ba za ka je ta ba sai dai ka ɗauko littafi ka duba a takarda za ka karanta faila ba za ka yi gogayya da mazajenta ba ka santa sosai maganganun shi ibrahim fa ba ya larabci bane zalla haka ba saboda ka yan uwa ne ya tara ba in ba haka ba za ka je ka gaya wa shehu maganar da ba shi ya faɗi ba ko kuma ka canza wa shehu maganarsa saboda ka Allah ya saka wa shehu ibrahim da alkhairi Allah ya kara mana san shi za mu dakata nan
a wannan zama namu na 24 wannan bawan Allah bayan ya yi mashiwa addu'a yana cewa ina so malam ya yi mini ƙarin bayani game da yin mamanyan shehunanmu na ɗariƙa basmala tare da ƙulhuwan lahu a haɗe saboda na ga a wani zawiya ana karanta fatiha ƙulhuwan lahu da basmala salatul fati hadiya ga shehu ibrahim iyas radiyallahu ta'ala anhu allah ya ƙara ma malam lafiya amin
shehu ibrahim radiyallahu ba a karanta masa ƙulhuwan lahu da basmala idan za ka karanta ƙulhuwan lahu da basmala da salatul fati to kana sa ran wannan mutum da kake masa addu'a yana cikin wato kamar mutane ne haka irin mu to kana sa ran cewa yana cikin wani hali da baka sani ba saboda kana fatan Allah ya sa shi cikin rahama amma mutumin da yanzu misali hadiya shehu kai kake nema ba shi ke nema ba to ba a sa basmala wanda zaka tura masa kake da bukata wurin shi karka sa basmala wanda kuma kake bashi to sa basmala shi yasa hadiya shehu ba a cewa fata da da yawa zaka je ma fata daya kul huwallahu sha ɗaya da bismillah salat ba a yin babu wannan fatiha ɗaya kul huwallahu sha ɗaya salatul fatiha goma kai kake nema ai duk abin da ka tura wurin ka zai zo wanda ka bashi ka tashi ka rabu da shi shi kake wa kake hadawa da basmala saboda haka shi tura masa aki dan abin wurin ka zai dawo shi ne mana Jami'an Allah saka da alkhairi Allah ya maimaita mana gurguje ga hali ya taso jama'a da kuma nan kuwa Allah mai da shi gida lafiya Allah muku sa kai da alkhairi ma shi mun gode Allah ya maka fahimta Allah maka sa kai da alkhairi Allah ya ga mahaifanka da kakanninka duka da kakannin mu ma shiga cikin tawagar da shakinan mu da imaman mu duka Allah ya musu rahama fatiha ma salatul fati الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الى الصراط المستقيم والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاصل للأول الخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقرب نزيل الإله العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله